أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا فعلمنا ما ينفعنا وزدنا من لدنك علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi na khutawatun ila sa'ada wanda babban malamin musulunci الشيخ عبد المحسن ابن المحمد ابن محمد القاسم malami kuma min khutba a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta idan yan uwa ba su manta ba kafin mu je hutun sallah karatunmu ya tike ne akan babi da malami magana akan mahimmancin godiya wa Allah madaukakin sarki to yau kuma in Allah madaukakin sarki ya yadda za mu tashi a kan fasali da malam ya ce kaifa ashkuru ni'amallahi a matsayina na bawan Allah a matsayina na wanda Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'imomi wanda ba za su ƙididdigu ba ba za su lissafu ba yaya zan yi ta wace hanya zan bi na gode a bisa ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya mu kullum bawa in ya wayi gari ko ya kwanta ya tashi in ya duba ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya masa sai ga ni'imomi ne wanda ba za su kirgu ba وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها نعمة تلافية نعمة تآية نعمة تكونتير هنكلي نعمة تبيان بكاتو نعمة تهنكلي نعمة تعينه اللافية نعمة taji da ni'imomi irin ni'ima ta gani da sauransu wannan duka ni'imomi ne wanda ya dace ya kyautu bawa lokaci bayan lokaci ko lokaci akan lokaci yana tuna ni'imomin Allah maɗaukakin sarki a kansa yana gode wa Allah maɗaukakin sarki a bisa wa'annan ni'imomi da ya masa ashukuru ya kunu bi qalbik mala ya ce shi wannan ashukuru godiya yana iya kasancewa bi qalbik da zuciyarka akwai lokaci ko akwai gabar da wata ni'imar idan an yi maka zuciyarka ne za ta gode ta ainihin yi appreciating ta hanyar yawaita ambaton Allah madaukakin sarki ta hanyar tuna wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya yi maka walisanik akwai lokacin da harshenka ita ce za ta ko kuma shine zai gode ta hanyar ambata wannan ni'ima da Allah madaukakin sarki ya maka wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith Allah ya maka ni'ima to ka ambaci wannan ni'imar ka gode wa Allah madaukakin sarki akan wannan ni'ima din wa jawarihik haka nan gabobinka akwai ni'ima da Allah madaukakin sarki zai yi maka to amfani za ka yi da ni'imarka wato ni'imar lafiya da Allah madaukakin sarki ya baka ka yi amfani da gaɓoɓin jikinka wajen gode wa Allah maɗaukakin sarki fa shukurun ni'ami bil qalbi malam yace kaga gode wa Allah a bisa ni'imomi in yayi maka ta hanyar amfani da zuciya wajen gode wa Allah maɗaukakin sarki yakunu bi nisbatiha ila bari'iha wannan hanyar gode wa Allah ta hanyar zuciya ko ta hanyar amfani da zuciya yana kasancewa ne bawa ya jingina ni'imar da Allah ya yi masa zuwa ga shi Allah wanda ya samar da ni'imar wani abu kasa a gaba kake nema Allah ya yi maka ni'ima ta hanyar biyan bukata ta hanyar samuwar wannan abin to sai ka jingina wannan ni'imar zuwa ga Allah maɗaukacin sarki kamar yadda Allah madaukakin sarki yake fada a cikin alkur'ani cikin suratun nahli aya ta 53 Allah ya ce wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duka wani abu da ya same ku na ni'ima ko duk wani abu da kuka samu na wata ni'ima to wannan ni'imar ku sani daga Allah madaukakin sarki ne duk abin da ka nema ka riska duk abin da ka ainihin yi bidin ka same shi duk abin da kai faɗi tashi a kai ka dace to sai ka gode wa Allah madaukakin sarki da ya dacar da kai sai ka gode wa Allah madaukakin sarki da ya sa maka biyan bukatu ta hanyar samun wannan abin da ka nema kuma ka tuna cewa dubu irinka ko miliyan irinka tsawon zamunna da shekaru sun daɗe suna neman wannan abun kuma ba su samu ba ashe kai da Allah ya keɓance kai baka sai ka gode wa Allah maɗaukakin sarki wa shukuru habin lisani mala ya ce gode wa ni'imar Allah maɗaukakin sarki da ya yi wa bawa shine ya kunu bil ikthari min alhamdi yana kasancewa ta hanyar yawaita godiya faɗin alhamdulillahi limusdiha subhanahu wa ta'ala ga shi Allah wanda ya koro maka ni'ima wanda ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka mala ya ce falhamdu kaga kalmar alhamdu da ke alhamdu da shukur duk yadda za mu fassara su ana fassara su ne da godiya sai dai ɗaya yana kasancewa da gaɓoɓi ɗaya kuma yana kasancewa ta hanyar amfani da zuciya wajen gabatar da ita a shukuru an fi amfani da ita wajen mu'amala da zuciya da bawa zai amfani da zuciyarsa wajen ambata ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya masa tare da gode masa a kansu shi kuma alhamdu an fi jingina shi zuwa ga ainihin gaɓoɓi harshe da kuma sauran gaɓɓai na jiki to malam ya ce falhamdu ra'asu shukri wa awwaluhu kaga godiya da Allah madaukakin sarki godiya ga Allah madaukakin sarki ta hanyar amfani da ainihin kalmar alhamdu ta hanyar amfani da harshe ra'asu shukri shine kololuwar godiya wa awwaluhu kuma shine na farkonsa wa huwa min afdali ma taharraka bihi lisan yana daga cikin mafiya falalan abinda wato zai motsar da harshen bawa ƙawala sallallahu alaihi wasallam annabin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce walhamdulillah faɗin karmar alhamdulillah tamla'ul mizana tana cika skeli na bawa wanda yake yawaita faɗin alhamdulillah a kowane lokaci don ya gode wa ni'imar Allah maɗaukakin sarki zai wayi gari zai tashi cikin wato ranar alkiyama yana samun cikar mizanin ayyukansa a lokacin da za a auna masa ayyukansa domin karban sakamakonsa wannan hadithin al'imama muslim ya fitar da shi wa shukuru habil jawari gode wa ni'ima da Allah madaukakin sarki wa bawa ta hanyar amfani da gabobi ya kunu bil isti'anati biha ala mardatillah shine bawa ya nemi taimakon Allah wajen aikatar da wannan ni'ima da Allah ya yi masa wajen neman yardar Allah maɗaukakin sarki kada Allah maɗaukakin sarki ya baka ni'ima sannan kai tunanin sabawa Allah maɗaukakin sarki da wannan ni'ima din wa man istikhdamiha fi masakhidhihi wa ma'asihi kuma bawa ya hanu yayi iya iyawarsa wajen hana kansa hidimtar da wannan ni'imar da Allah ya bashi fi masakhitihi cikin abin da zai fusata Allah madaukakin sarki wa ma'asihi da kuma sabawa Allah madaukakin sarki kaga yau da yawa yawa daga cikin ni'imomi da Allah madaukakin sarki yake yi wa bayi Allah ya shirye mu Allah ya kiyaye mu ana amfani da wannan ni'imomi ne wajen sabawa Allah madaukakin sarki wa as'alul khalqi malam ya ce mafi dacewa a cikin bayi mafi samun katari shine man ja'ala ni'ama wanda ya sanya ni'imomi da Allah ya masa wasa'ila ila Allah wad daril akhirah ya mayar da wannan ni'imomin suka zamanto tsani da za su kai shi zuwa ga Allah madaukakin sarki kuma su zamanto tsani da za su sadar da shi da dacewa ranar alkiyama ranar da zai haɗu da Allah maɗaukakin sarki wa ashqahum mala yace kaga mafi tabe wasu mafi tsiyacewan bayi shine man tawassala bi ni'amillahi wanda ya tsanantu da ni'imar da Allah madaukakin sarki yayi masa ilaha wahu zuwa ga bin soye-soyen zuciyarsa wa naili maladzatihi kuma yayi amfani da wannan ni'ima da Allah ya bashi wajen samun jin daɗin ransa wajen biyan bukatun kansa wajen sabawa Allah maɗaukakin sarki wato duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya baka na wata ni'ima ka yi iya ƙoƙarinka ka iya kamewarka iya iyawarka kada ka yi amfani da wannan ni'imar wajen sabawa Allah maɗaukakin sarki domin hakika tabbas za ka ainihin ba da labari kuma za a tambaye ka dangane da ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya baka shi sa Allah maɗaukakin sarki ya ce thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im kuma lalle tabbas ko kuma lalle wallahi tabbas ku duba yadda Allah maɗaukakin sarki ya amfani da adawatu ta'kid a nan gurin thumma latus'alunna kuma lallai wallahi tabbas za a tambaye ku ranar alkiyama dangane da ni'imomi da Allah maɗaukakin sarki ya baku ku wani daga cikin magabata bayan ya ci abinci ya ƙoshi da ya ci abinci ya ƙoshi sai ya ce yanzu wannan abincin da na ci allah maɗaukakin sarki ya mun ni'ima na samu wannan abincin har na ƙoshi za a tambaye ni dangane da wannan ƙoshin da sauran ƙoshe-ƙoshe da na yi a rayuwata sai ke cewa to idan ka ci abinci kai iya iyawarka cikin wannan abincin da ka ci ko wannan abin shan da ka sha ka ambaci Allah madaukakin sarki a cikinsa kada ka bari ka samu wata ni'ima ta ƙoshi ko ta lafiya ta wuce ba tare da ka ambaci Allah madaukakin sarki ba wannan zai fassara maka hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da annabi yake cewa babu wanda zai zauna a wajen a wani wajen zama ya tashi bai ambaci Allah maɗaukakin sarki ba face wannan zaman ya kasance masa hasara da nadama ranar alkiyama saboda haka yan uwa musulmi mu yi kokari idan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana ni'ima mu guji wato mu guji aikata wannan ni'imar mu guji wato hidimtar da wannan ni'imar wajen sabawa Allah maɗaukakin sarki wa naili maladzatihi kuma mu guji wato amfani da wannan ni'imar wajen kawai jin daɗi na san zuciyar mu koda wannan jin daɗin ya saba wa Allah madaukakin sarki wa kun qanu'an bima razaqaka Allah malam yace ya kai bawa ka zamanto mai wadatuwa mai kana'a da abin da Allah madaukakin sarki ya arzuta ka da shi takun ashkaran nas sai ka zan daga cikin mafiya godiya wa Allah a cikin bayansa a cikin mutane wa tadhakkar sannan ka tuna anna shukra ni'amillahi ibadatun min ajallil ibadat ka tuna cewa wato gode wa ni'imomi da Allah yake yi wa bayi ibada ce daga cikin manyan ibadu qala sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa at-ta'imu shakiru hadisi ne wanda al hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak cikin kitabul at'ima daga hadisi ne na Abu Huraira babban sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda malama suka ce ya fi kowa rawaitar hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yake faɗa a cikin wani hadisi yake cewa at-ta'imu shakir mai ciyar da mutane kuma mai godiya ya ciyar da mutane cikin arziki da Allah maɗaukakin sarki ya bashi sannan kuma ya gode wa Allah maɗaukakin sarki a bisa wannan ni'imar da ya bashi ya masa arziki kuma ya bashi damar amfani da arzikin nasa ya ciyar da mutane annabi ya ce mislu sa'imus sabir misalinsa shine misalin mai haƙuri a mai azumi kuma mai haƙuri ga azumi ga haƙuri kenan wannan ni'ima ta cika a gare shi saboda haka yan uwa musulmi mu iya iyawar mu mu lazimci ambaton Allah madaukakin sarki mu lazimci godewa Allah madaukakin sarki akan ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mana wa min mahasini ahlil iman yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da kyawawan aiki da halaye na masu imani alqiyamu lillahi fi zulam suna ƙoƙari su tashi don Allah fi zulami a cikin duhu cikin duhun dare za su tashi su bauta wa Allah maɗaukakin sarki wannan ɗabi'a ce ta mutanen ƙwarai kamar yadda Allah ya sifanta sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin suratu zariyat aya ta goma sha bakwai Allah ya ce kanu kalilan min laili ma yahja'un lallai sun kasance kaɗan ne daga cikin yankin dare suke kishin gidawa ko kuma kaɗan ne cikinsu a yankin dare suke kishin gidawa wato idan dare ya yi suna raba dararensu wasu suna sallarsu a farkon dare wasu suna sallarsu a tsakiyar dare wasu suna sallarsu a ƙarshen dare wasu kuma suna tsawaita daren su ɗauki rabin daren su yi sallah a ciki wato dai kaɗan ne cikin dare suke kishin gidawa su yi bacci ba sa wato cinye darensu gaba ɗaya cikin shagala da rafkana sabanin zamaninmu a yau dama baccin ma mutum ba zai kwanta ba sai karfe sha biyu ko karfe ɗaya tun karfe tara tara da rabi goma ya hau kan gadansa amma yana tare da wannan fitinar ya danna ya shiga nan ya leka can ya ga can yana gani karfe sha ɗaya ta kaɗa bari dai sha ɗaya da rabi ta yi sai in kwanta sha ɗaya da rabin na yi sai ga wani abu da yake son gani shaidan ya ƙara tunkuɗo masa shi haka zai ci gaba da tura daren yana turawa har ya cinye mafiya yawa mafiya albarka na lokacin daren bai sani ba yana kwantawa ainihin gajiya ta zo ta danne shi shaidan ya danne shi ya gina ɗaki akan hancinsa ya ci gaba da bacci har ya kai ga hasararsa ta kai ga rasa sallar asuba a cikin jami'i Allah ya kiyaye mu وقد تنافس الصالحون صلاة hakika nagartattun bayi magabata sun yi ainihin tanafus sun yi rige-rige sun yi wato wato rigen gyato salatan wata iriyar sallah wata abudan da bautar Allah madaukakin sarki fi zalma'ihi a cikin dubban dare fa wajadu bi dhalika ladhatan fi nufusihim sanadiyar wannan rige-rige da ƙoƙari da suka yi na yawaita ibada a cikin duhun dare sai suka samu wani irin jin daɗi a cikin zukatansu la tudhahiya allazatu duniya wanda jin daɗin duniya ko hutu na duniya kwanciya a cikin AC na duniya da cin abubuwan jin daɗi da auren irin matan da mutum yake so na duniya ba a kwatanta shi da irin jin daɗin da suke samu a cikin zukatansu shi yasa ɗan wani magabaci yake cewa law alimal muluku abna'ul muluki ma nahnu fihi da 'ya'yan da wato masu mulki da 'ya'yansu sun san abin da muke ciki na jin daɗi da kwanciyar hankali sanadiyar lazimtar bautar Allah maɗaukakin sarki da gujewa fadawa cikin tarkuna na shaidan da gujewa wato fadawa son zuciya da gujewa abin da ya shafi shugabanci da ɗawainiya da nauye-nauye na mutane ya ce lajaladuna alaihi da sun san irin kwanciyar hankali da muke samu cikin wannan hidima ta bautar Allah madaukakin sarki ya ce da sun ainihin yi duyar da za su yi mun yi gogayya da su cikin irin wayanan ayyuka na alkhairi amma ba su sani ba sai hakan ya shagaltar da su gabarin abin da yake mafi alkhairi a gare su duniyarsu da lahirarsu malam ya ce ya kulu abu suleiman ad-darani abu suleiman ad-darani abdurrahman ibn ahmad ad-darani yake cewa wallahi laula qiyamul layli ce wallahi na rantse da Allah ba dan sallar dare ba ma ahbabtu duniya yace ba na son komai ba na son duniya duniya ba abin da za ta yi ba wani abin jin daɗi a cikin duniya idan ka ɗauke sallar dare ya faɗi wannan maganar an nakalto ta cikin az-zuhdu war raqa'iq li khatib al-baghdadi kun ga ya kai makurar da yake samun wato irin jin daɗin da yake ga idan babu ƙiyamun laili a rayuwarsa ma rayuwarsa ba ta da wani amfani ya ci gaba da yinta in ka ɗauke sallolin farilla da ayyuka na ibada na wajibi to in dai magana ce ta nafila ya ce babu wani abin da yake sallar dare ainihin daɗi ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل في سفر أو حضر النبي صلى الله عليه وسلم بكسنش yana barin sallar dare ba fi safarin a halin tafiya a hadarin ko a halin zaman gida 86 ne annabi bai kasance yana barin sallar dare a halin tafiya ko a halin zaman gida ba wa kana yusalliyahu qa'iman wa qa'idan annabi ya kasance yana yin sallah sallar dare qa'iman wani lokaci a zaune idan gajiya ta riske shi qa'iman yana yi a tsaye idan yana cikin nishadi wa qa'idan idan kuma gajiyar tafiya ta riske shi ko gajiya wani lokaci annabi yakan zauna wa ala rahilatihi fi asfarihi idan annabi yana halin tafiya ma yana yin qiyamul layli yana kan abun hawansa walau ila ghairi alqiblati ko da ku bai fuskanci alqibla ba wato wannan zai nuna maka wato kamar dai ana ce maka a haƙƙin annabi sallallahu alaihi wasallam sallar dare wajibi ne a duk halin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu kansa yana sallah da daddare wa kana salihuna yu'ibuna ala man taraka qiyamal layl magabata sun kasance suna aibanta wanda ya daina sallar dare sun kasance idan mutum yana sallar dare sai suka samu labarin ya daina to suna aibanta shi suna kushe shi suna ainihin ƙoƙari su zabarar da shi don ya dawo ya ƙulu hassan al-basari al'imamu hassan al-basari abu sa'idin al-hassan ibn abil hassan yasar al-basari a tabi'i a jagora ne daga cikin tabi'ai yake cewa kamar yadda ya zo a cikin siyarwa alamin nubala wato tarihinsa yake cewa man taraka ma taraka ahadun qiyamal layli illa bi dhanbin aznaba yake cewa babu wani wanda yake ya kasance yana sallar dare sai ya daina sallar dare to ba zai daina sallar daren nan ba sai dalilin wani aiki na zunubi da yake aikatawa wato idan da kana sallah da daddare kana qiyamul layli ba wai sai a ramadan ba a wajen ramadan da kana lazimtar sallar dare kana kokari iya kokari wajen ganin kayan sallar dare sai ka daina imamul hasan al-basri yake cewa lalle bawa ya binciki kansa da babbar alama da take nuna cewa ya daina wannan sallar dare ne sanadiyar wani aikin zunubi da yake aikatawa sai Allah ya haramta masa jin daɗin sallar dare ya zamanto jikinsa yake nauyi baya iya tashi yayi sallah da daddare wadhalika nabi'un min wasiyyati annabi sallallahu alaihi wa sallama li abdullah ibn umar ibn al-khattab wannan maganar al-imam al-hasan al-basri ya samar da ita daga wasiyar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi wa sahabi dan sahabi abdullah dan umar dan khattabi Allah madaukakin sarki ya yarda da shi haythu qala lahu a yayin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ni'mar rajulu abdullah ma dalla da mutum ko ma dalla da wannan mutum abdullahi lau kana yusalli min al-layl ina ma dai yana sallar dare a satuttuka da suka wuce mun ba da labarinsa da mafarkin da aka yi da kuma halin da ya kasance da aka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama labari shine annabi ya ce madalla da wannan mutumi abdullahi ina ma dai yana sallah da daddare to da ya kasance yana sallar dare wancan mafarkin wato ba zai tabbata a kansa ba kenan zai zama sanadiyar tsira daga wannan abin da ya gani a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake wasiya ga wani sahabinsa yake cewa la takun mithla fulanin kada ka zan irin wani kana yi salli min al-laili aw kana yaqumu al-laila fataraka fataraka al-qiyam kar ka zama irin wani wani da ya kasance yana sallar dare amma ya daina sallar dare sahabin da annabi ya wannan maganar a kansa daga lokacin ya dawo sallar dare bai ƙara fashin sallar dare ba har ya koma ga Allah madaukakin sarki kenan yan uwa musulmi duk yadda za mu duk halin da za mu samu kanmu a ciki mu yi ƙoƙari mu sifantu da wannan sifa da wannan ɗabi'a ta sallar dare ko da ba za mu tsawaita sallar ba ko da raka'a biyu ne masu sauki muna ƙoƙari muna tashi muna wannan sallar muna wannan ibadar za mu samu dacewa za mu samu cin nasara a cikin al'amuranmu kuma za mu samu biyan bukata ainihin a gurin allah maɗaukakin sarki babi na gaba shine ahammiyatu zikiri mahimmancin ambaton allah maɗaukakin sarki fasali na farko malam ya ce ahammiyatu zikiri mahimmancin ambaton allah maɗaukakin sarki الذكر يجلب الفرح والسرور والرزق والمهابة malai ya ce kaga zikiri an baton Allah madaukakin sarki cikin nutsuwa ba zikiri da za a kai ta daga murya ka fita cikin hayyacinka har wasu sukan sha wasu abubuwa da zai fitar da su a hayyacinsu ba ba haka bane ba Allah madaukakin sarki ya gaya mana a cikin alkur'ani gurare daban-daban واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين da wasu ayoyin da suke nuna fifikon mahimmancin ambaton Allah maɗaukakin sarki a ainihin sirce kuma cikin nutsuwa hakanan da hadithan annabi sallallahu alaihi wasallama da suke nuna mahimmancin ambaton Allah maɗaukakin sarki a cikin nutsuwa a cikin kwanciyar hankali ba tare da mutum ya tada wato ƙura ba ba tare da mutum ya kai ga har zai ambaci Allah maɗaukakin sarki kuma ya ɗauki wasu kayan ƙari ba ba haka ba ne ba malam ya ce zikiri na haƙiƙa da ambaton allah maɗaukakin sarki yana samarwa bawa alfarha wato farin ciki wasurura da farin ciki da jin daɗi war rizqa yana jawa bawa ya samu arziki wal mahabata kuma bawa yana samun haiba yana samun ɗaukaka yana samun soyuwa a gurin bayin allah wa yujibu muraqabata allah kuma yana sa ya zama dole wa bawa ya yi muraƙabar Allah maɗaukakin sarki wa kasrata ibadatihi wal inabati ilai wal inabati ilaihi wal qurba minhu kuma yawan ambaton Allah maɗaukakin sarki yana sa bawa ya yawaita ibada yana sa bawa ya zamanto yana mai da lamuransa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki kuma yana kusantar da bawa zuwa ga Allah maɗaukakin sarki wa huwa shifa'un lima yarid min min min adawa'in kuma ambaton Allah waraka ne ga abin da yakan iya samun bawa na cututtuka ya ƙulu ibn aunin ibn aunin abu aun abdullahi ibn aun ibn artiban almuzani maulahun albasri yake fada yake cewa dikrullahi da wa'un ambaton Allah maɗaukakin sarki waraka ne ko magani ne wa dikrun nasi da'un ambaton mutane kuma cuta ne wato wanda yake ambaton mutane ya daina ambaton Allah ya zama maganarsa wane ne ko tattaunawarsa wane ne ko gulma da sauransu to wannan ya ɗaura wa kansa cuta wacce babu ranar da zai warke shi kuma wanda yake ambaton Allah madaukakin sarki ya lazimci ambaton Allah yana samun waraka daga cututtuka na zuciya da kuma cututtuka na jiki وجاء رجل إلى الحسن البصري ونمتم يادو قرن الحسن البصري يكي تيا فقال له يتي مس أشتكي قسوة قلبي يتي نازوني دن كوكا مك بوشي ورزوتياتا زوتياتا تابوشي أتو بانا بانا تنع الله مدوك كنسركي فقال سي حسن البصري يتي مس أذبه بالذكر يتي كجيكا نركد زوتياركا ka malalar da zuciyarka ta hanyar yawan ambaton Allah maɗaukakin sarki wato idan kana yawaita ambaton Allah maɗaukakin sarki zuciyarka da ta bushe zuciyarka da ta ƙaiƙashe za ta zamanto tattausa za ta zamanto mai laushi wa bi zikri ta hanyar ambaton Allah maɗaukakin sarki turfa'u darajat ake ɗaukaka darajar bayi wa tughfaru sayyi'at ake gafarta munanan ayyuka wa tustadfa'u al-afat ake ije wa mutane ake ture wa mutane al'afat wato annoba ko annobobi ko cututtuka wa tustakshafu alkurbat ta hanyar ambaton Allah madaukakin sarki ake kwaranye wa bayi bakin ciki da damoyi wa tahunu bihi ala almasabi almulimmat hakanan da yawan ambaton Allah madaukakin sarki ake samun wato sauki ake samun kaskancin manya-manyan musibu da suke iya samun bawa ga manyan abu sun same ka na damuwa wanda ya kai ka samu kanka a cikin damuwa har ga kaiwa cutar ta karuma ko ta hanyar yawan tunani amma yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki sai sa ka ɗauki wannan abin ya zamanto ba babba ba wato zai miyar maka komai ba komai ba bihi da yawan ambatan Allah maɗaukakin sarki inshirahu sadri zukatan bayi ke kwaranyewa wa tumaninatul qalbi bayi suke samun nutsuwa a zuciyarsu ala Allah ya ce ku faɗaka ku saurara bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah madaukakin sarki ne zukatan bayi suke samun nutsuwa wa huwa shi dai ambaton Allah madaukakin sarki da zikiri wasiyatu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama liman talaba minhu an yusiyahu shine wasiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi wa wanda ya nemi annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa wasiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ya zalu lisanuka ratban min dhikrillah hadithi ne da al-imam tirmidhi ya fitar da shi a cikin hadithin ko riwayar hadithin abdullahi dan busri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa la ya zalu lisanuka kada ka bari harshen ka ya gushe rataban min dhikrillah wato ya kasance ya bushe ko kuma kada ka bari harshenka ya zama to ba danye ba daga ambaton Allah madaukakin sarki wato kuma yadda harshenka ya zama danye ya zama kowane lokaci ambaton Allah madaukakin sarki kake in za ka hau abin hawa ka ambaci Allah in za ka sauka ka gode wa Allah in za ka sa tufafi ka ambaci Allah za ka fita gida ka ambaci Allah ka dawo gida ka ambaci Allah za ka shiga bayi ka ambaci Allah kana fitowa ka fito daga bayi ka ambaci Allah za ka ci abinci ka ambaci Allah tsakanin cin abinci da cin abinci ka ambaci Allah wa'annan ayyuka da na faɗa ana ambaton Allah ne ta hanyar lazimtar sunnonin annabi sallallahu alaihi wasallam a kansu sannan kuma akwai azzikrul mutlaq wayancan al'azkarul muqayyada ne zikirori ne wanda suke da kaidi suke da wato wato dalilin yin su akwai al'azkarul mutlaqa akwai ambaton Allah zikirurruka wanda suke sakakku misali istighfari tahlili tahmidi wannan ya zama abin da kowane lokaci harshen ka yake maimaitawa bi zikrillahi tahyal qulub da ambaton Allah ne zukata suke rayuwa yaqulu an-nabi sallallahu alaihi wa sallam annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa mathalul ladhi yadhkuru rabbahu misalin wanda yake ambaton ubangijinsa walladhi la yadhkuruhu da wanda baya ambaton ubangijinsa mathalul hayyi wal mayyit misalin rayayye ne da mutacce wanda yake ambaton Allah shine rayayye domin zuciyarsa a raye take tana tuna Allah madaukakin sarki wanda baya ambaton Allah misalin sa misalin mutacce ne ko da yana tafiya da jiki gangan ruhinsa a jikinsa amma dai zuciyarsa ta riga ta mutu ba ta da wani amfani da take masa iya kawai cin abinci yake ya biya bukatunsa na yau da kullum amma yana tafiya ne a mace domin zuciyarsa ta mutu ba ta tunatar da shi Allah madaukakin sarkiya rawahu al-bukhari al-imam al-bukhari ya rawaito wannan hadisin malam ya ce wa man arafa azamata Allah duk wanda ya san girman Allah aksara min zikrihi zai fi yawaita ambaton Allah madaukakin sarki ka yawaita ambaton Allah wannan shi yake nuna alamar kasan girman Allah madaukakin sarki waliktaru alamatu sidiki ma Allah malin ya ce kuma yawaita ambaton Allah madaukakin sarki alama ce da take nuna cewa bawa ya gaskanta da samuwar Allah madaukakin sarki ya gaskanta da girman Allah madaukakin sarki wannan shine karshen wannan fasali idan Allah ya kai rayuwarmu sati mai zuwa za mu tashi a afdalu zikiri mafi falala cikin ambato ko mafi falala cikin zikiri wato al'azkar da ake so bawa ya fi lazimtar yin su idan bawa ya lazimce su jawami'u zikir ne wato sun tattara dukkan wasu bangarori da gabobi na ambaton Allah madaukakin sarki za mu takaita a nan abinda muka faɗa muka yi daidai muna roƙon Allah ya tara mu cikin lada kuskure da muka yi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana ya ainihin biya mana bukatun mu ya sa mu gama da duniya lafiya marasa lafiyar mu gida da asibiti muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ba su lafiya wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah madaukakin sarki ya gafarta musu idan ta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani Allah kawo mana kwanciyar hankali da zaman lafiya a jihar mu da ainihin kasar mu da sauran kasashen musulmi babban zaɓe da yake tunkarar mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya zaba mana shugabanni na gargari Allah ya sa mu gama da duniya lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh